قوم الكافرين فاكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبص لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau takwas ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin dalma jiya mun kwana aya ta hamsin da shidda inda Allah madaukakin sarki ya yi bayani cewa in za mu roke shi mu roke shi da kankan da kai kuma mu rika koyi addu'o'i da muke da sauran ibadu saboda neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan ya ja kunnen mu kar mu zama sanadiyan fasadi a ban kasa bayan Allah madaukakin sarki ya kawo da suka zo suka gyara a cikinta yau sai ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah barakakin sarki shine wanda ya aiko iskoki riyaha to jam'u rihin din bushran bayna yaday rahmati saboda albushir gaba ga rahmasa da jin kansa bala yace lamma zakar Allah ta'ala annahu khaliqu samawati wal ard bayan a baya Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa shine mahalicin samai da kasa wa annahu al-mutasarriful hakim kuma Allah shine mai sarrafa al'amura shine mai hukunci al-mudabbir al-musakkir shi yake juya lamura shi yake hore komai ko kuma rashin horewa wa arshada ila du'a'i bayan Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu cewa mu rika addu'a muna kiran Allah madaukakin sarki li'annahu ala ma yasha'u qadirun saboda shi Allah madaukakin sarki mai iko ne akan duk abin da yake so nabba anan sai Allah madaukakin sarki ya faɗakar ala annahu raziqu cewa shi ne kuma mai arzutawa duk abin da ka samu Allah ne mai bayarwa wa annahu yu'idul mauta sannan ya sake fadakarwa cewa shi ubangiji yana dawo da mamaci yawan kiyamata ranar tashin alkiyama idan mutum ya mutu Allah zai iya kasan sa ranar tashin alkiyama shine yake cewa huwa allazi yursilu riyaha bushra Allah shine wanda yake aikowa iska mai kadawa dan ta zama wata kiyan bushara ai muntashira tana wato kenan matsuwa saboda shi sa wata kira da aka ce nushiran baine da rahmati tana mai yada rahamar Allah madaukakin sarki wato kenan baine da sahabi gaba ga girgije alhami wanda yake ɗauke da matsar shine ruwan sama kamar da Allah wadda sarki ke cewa min ayatihi a yursilin riyaha mubasharat daga cikin ayoyin Allah wadda sarki shine Allah yana aikowa iska wato kenan su zama masu bushara shi yasa nan din ma yace wato kenan bushra da fadin Allah inda yake cewa bai ne dai rahmati kuma gaba ga wato kenan rahamansa ai abin nufi shine bai ne dai madari iska tana zuwa a gaban ruwa kamar yadda Allah madaukakin zai yake cewa huwa allazi yunazzilu al-ghaifa min ba'di ma sanatu Allah shine yake saukar da ruwan sama bayan mutane wato kenan sun dauke kauna ko sun yanke kauna wa yanshuru rahmata kuma Allah shine ke wasowa jin kansa da rahamansa wa huwa al-waliyyu al-hamid Allah shine wato kina majibincin lamari Allah madaukakin sarki shine wato kina abun godiya wannan ayoyi suna nuna mana cewa in za a yi ruwan sama Allah ka aiko iska ta ko kafin ruwan ya zuci wannan iska ta zo ta yi bishara cewa ga ruwan sama yana zuwa ko kuma iskar ta zo ta watsa ruwan ne ita take kaɗowa ga jimaran ta kaɗowa ruwan a kai shi inda ya kamata ce an kai shi raka a nan abu da za mu la'akari da shi shine ikon Allah da rahamansa yadda yake hada iska in an ce riya kullum iska ce wadda take ta rahama in an ce rihu ita ce wadda take ta azaba zaka ji an ce rihun fiha azabun alim to da miru kullu shay'in bi amri rabbiha wato inda ka ji an ce riya sai zama bushran bayna da rahmati ko nushran bayna da ko mubasharatin da sauransu to yanda Allah yake hada iskar wannan ba abin tambaya ne na biyu kuma yanda za a za ta tako a gaban hadin sai kaga iska ta kada ta kada ta kada ta kada kada shi ke sai kaga ruwa ya tako wani tsari ne ya zama ya zama da abin ya zama haka kaga wannan ma abin la'akari ne wajen fahimtar rububiya ta ubangiji Allah ba da sarki sannan kuma da kawowa ruwan da take ruwan za ka samu a guri ɗaya ke yin sa amma sai da ke shakai gari kaza gari kaza a musu sai ka dace ai a daraja an yi ruwa ai a gombe an yi ruwa ai a abuja an yi ruwa wata sai ka dace a nan ma an yi ruwa da sauransu hakan nan kaga kenan ana tura shi gwargwadon inda ake bukata sannan in ya je inda ake bukatan ana zubar da shi gwargwadon abin da aka rubuta za a za a za a za a za a sake muku a wannan lokacin saboda ka kudurar Allah madaukakin saki da take cikin irin wannan tsarin kuma ba hakan ba ta faruwa sai lokacin sa yayi to wannan kadai ya isa zama wato kenan a abun la'akari sannan Allah madaukakin sarki ce ita wannan in Allah a iskar Allah ne yake hore ta hatta za a kallon sahaba har sai in ta wato kenan kaɗo girgije sai kalan wanda yake mai nauyi ai ma'ana a kallat hamalat in ta ɗauko ga gajimare ga ruwa a cikin sa yana tsaya guda iska za ta zo ta ɗauko shi ta tafo da shi inda za a zubar da ruwa to shine wato na akallat ai akallat ai hamalat ko hamalat hamalat rihu sahaban siqalan me yasa aka ce siqalan saboda nauyin da yake cikin gajimaran yana da nauyi ruwan cikin sa dole zai sa yayi nauyi yanzu ka kaddara a ce za a yi ruwa nan ma maki wani lokaci a iyaka faɗin kewayen damba duka dambar ta jike in aka tara shi a cikin wani tanki daya kake tsammanin yawan ruwa ballantana wani lokaci in aka fara ruwa tun daga maiduguri sai an je kano ana zubar da shi ana kelar da shi kawai ana ta zubar da shi har sai mu zama na Allahumma hawalaina la alaina to kaga wannan ruwan da aka dauko nan wato in abu a dora a wani wazani ne zaka samu wato kina abu mai mai yawa ne dan haka shi aka ce sahaban sikala girgije wanda yake mai nauyi ba dan komai ba sai dan yawan ruwan da yake cikin sa shi yasa ya zama abin ai min kasar ma fiha yana da nauyi ne saboda yawan abin da yake cikin girgijen minal ma'inar ruwa ta kula ta gila shi sa ke zama nauyi mai nauyi kariba minal ardi sai zo kusa kusa kusa da ƙasa har da ƙarshen hanje inda ake so shi gidan sai ya sai ya abin kuma da da za mu daɗa la'akari da shi shi ne kamar mu dai a nan kaga ruwa seasonal ne an ce daga teku ake samun ruwan idan ya evaporating sai condensing a sama sai kuma iska ta kalo shi to amma me yasa tekun tana nan evaporation yana nan condensation yana nan me yasa sai lokaci kaza ake kawo Allah mai da kirkiyawa da wani lokaci da wani yasa wasu suna lokacin damina ya ware wani lokaci a tsarinsa ya sa wasu suna lokacin rani lokacin rani nan ba za ka ga ruwa ba za ka ga dalilinsa ba inda ta sama ne amma lokacin damunan sai ka ga ruwan ya zo amma fa ko tekun da ruwan ake ɗebo shi a ciki da kuma ranar da take sa ya zama ya evaporating da kuma sanyin sama da yake sa ya condensing in ya in yayi sama yana nan amma ba zai zo ba sai wannan lokacin to kaga wannan shi kansa ya isa ya zama wato kenan abin la'akari sannan faɗin Allah da yake cewa suqna hul baladi mayit sai mu koro shi zuwa ga gari wanda yake matacce ai ila ardan mayita kasa wadda take wato kenan matacciya mujdiba wadda take fako ba fari babu ruwa a cikin ta lana ba ta fiha babu tsoro a cikin ta sai kaga Allah ya sa an koro wannan zuwa wannan garin a ga yanzu garin nan gaba daya bushe amma lokacin ne sai ga an kawo sai ga an jike wurin kasar gaba ɗaya sai ta canja har wani ƙanshi za ka ji tana saboda yanzu ruwa ya zo ya same ta a daidai wannan lokacin wannan kaga ya dace da fadin Allah da yake cewa wa atul lahum al ardul maita ahaynaha kyakkyawar aya a gare su shine ƙasa da take bushashiya idan muka zo muka zuba mata ruwa sai kaga ta rayu fa za anzalna alaiha al ma'a tazat wa rabbat da an zuba mata ruwa ƙasar nan an jika ta da ruwa jilin ita zartar da ta motsa sai a samu abin da ake kira expansion a cikin kasar sai ka ga duk wani tsoro da yake cikin ta ne shi duki ruwan nan sai ka ga ya kumbura don haka kasar za ta motsa ita zart wa rabbat sai ga tana kumbura tana kumbura tana karuwa wa ambatat min kulli zawji sai ka ga shinkafa ta fito gero ya fito tafasa ta fito ciyawa ta fito harkiya karungiya duka sai kaga an bada min kulli zauti kowane nau'i na tsiri sai kaga ya tsoro a cikin ikon Allah madaukakin sarki kaga wannan yana daga cikin ayan Allah madaukakin sarki wala hadha qala saboda Allah madaukakin sarki ke jafa akar nabi min kulli samarat in an zubar da ruwan sai mu fitar da kowane irin tsiri to kazalika nukhrijul mauta kama haka ne muke fitar da mamata ai kama ahayna hadhihi al-ardh ba yadda muka raya wannan kasan ba da mutiya bayan ta mutu kazalika nukhrijul ajsada haka ne muke tsada da jikko na mutane ba da zaruratiha ramiyan bayan ta zama wato kinan ramiman abin diddigar da zukekiya ai abin nufi anan shine ƙasa bushashiya Allah bada kwanci sarki ya karo ya zuba sai ta tsoro bayan wani lokaci da sun kaji jeji sai ga kore shar kowace gona ko ina ya tsoro kaga yanzu ƙasar ta rayu ta haka ma mutane ai da abubuwan cikin duk sun mutu babu su yanzu za aka yi sa ruwa sai suka rayu ta haka ma Allah yake firayar da mamaci yanzu da zaran ka mutu shi kenan ka tafi ai babu abin amma akwai lokacin da Allah barka ki sai sake zuba da wani ruwan kasar ta kumbura kai din ma sai ka tsuro sai ka fito ranar tashin alkiyama kenan wadalika yawmul kiyama to ne shine ranar tashin alkiyama yanzu da lahu sahaba Allah barkakin sarki zai aiko girki da sa subhanahu wataala zai aiko da ma'a ruwa mina sama daga sama fatum irul arda sai ya zama kasa wato ke an zuba mata ruwa 40 yawan gwargwadon kwana arba'in faton bitumin ajsad sai ka gangunan jikin mutane duk sun tattaro kowa sai ya tazo fi kuburi ha cikin kaburburanta duk kaburburan da aka wani sai ka kowa ya tsoro wani mutum ma ya tsoro a wani kabar wani ya tsoro a wani sai mutane yadda ciyawa take tsorowa haka kowa ma zai fito daga cikin kabari kamar yadda mutum habbu fil ardi kamar yadda tsiri yake tsorowa a cikin kasa wa hadal ma'ana kaga wannan ma'ana ta kenan kafirin fil qur'ani Allah madaukakin sarki ya ba da bayani irin wannan da yawa a cikin alqur'ani ya daribu Allahu maslan li yawmil qiyamati da shine Allah madaukakin sarki yake saba misali da ranar tashi alkiyama bi ihya'il ardi cewa za a rayar da kasa ba da mautiya bayan wata kenan mutuwanta idan za ka yarda cewa ƙasa in ta bushe za a kawo ruwa ta tsiro ta rayu haka ma kuma mutane in sun mutu kuma sun bushe sun lalace allah maɗaukakin sarki zai kawo wato ruwan da zai rayar da su wato shi kenan sai ka ga kuwa ya sake tsurowa la'allakum tazakkarun wannan bayani da Allah madaukakin sarki yayi yayi saboda za ku dauki ko za ku dauki wa'azi ko za ku dauki gargadi sannan sai Allah ya ce wal baladu tayyib amma shi gari mai kyau ma'ana ƙasa mai kyau idan aka zubar da ruwan sama a kanta yambutu na batu bi idin rabbi tsiranta gaba ɗaya da ciyayinta da amfaninta gaba ɗaya suna tsirowa ne wato kenan da izinin ubangiji Allah madaukakin sarki irin Allah madaukakin sarki ai wal ardu tayyiba takhruju nabataha sari'an gona mai kyau sai kaga abubuwan ta amfanin ta ya tashi yana gudu yana gudu yana girma da gaggawa hasanan ka ganshi mai kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ambatana ha nabatan hasana sai muka tsirar da ita tsiri wanda yake wato kenan mai kyau amma wallazi khabusa kasar da take mummuniya la yakruju illa nakida ba ta fitar da komai face wato kenan mummuna abu gurin da yake karali za a ruwa sama a ruwa sama a ruwa sama a ruwa sama sai ya kwarenye babu abin da zai fita sai abin da in ya fito ma ba zai wato kenan amfani a kansa ba mujahid ya ce kasabat kamar kasar kanwa wani hauya da makamancinta a yanzu kana tafiya hanyar jaladina ko wani guri wanda yake bushashe sandararre ko ruwan sama da aka yi haka zai fara ne ya tafi abinsa ba zai ma da cikin kasar ba ballantana abin nan ya zama ya tsorar da guri hakan nan da abin nan kuma wannan ma Allah madaukakin sarki malaman tafsiri suka ce ya buga misali ne tsakanin mutanen kirki da mutanen da ba na kirki ba mutumin kirki duk lokacin da aka karanta masa alqur'ani aka yi masa wa'azi aka nuna masa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga zuciyarsa ta sake rayuwa imani ya karfafa a cikin zuciyarsa ambatat wa rabbat sai zama wata kenan aikin alkhairi yana ta karuwa dangane da lamarinsa amma mutumin banza in ka masa wa'azin ma to ba zai amfani ba ba zai masa amfani ba wallazi khabuta la yakhruju illa nakida ba zai fitar da wani abu na alkhairi wanda za a amfana da shi ba inda zaka sauke masa qur'ani sau dubu ba ruwansa ba ruwansa ba zai abin nan ba zaka ce masa dan Allah ce bai san Allah ba ko ya ce maka ai shi ba aikin Allah yake ba wannan matsala ana yawan samun ta musamman a gurin mutane masu aikin post ko yan sanda ko kuma road safety so da yawa za ka ce dan Allah dan annabi da ka dace ai ba aikin Allah da tuko ba ko revenue collectors ne a gurin revenue collectors na fara jin wannan dokta ana ana ana mummunan abin din kakkarin nan a nan fatiskun din za mu shiga cikin batuskun a ta dan Allah ka ya ce wallahi ba aikin Allah nake ba to irin waɗannan abubuwan da aka gani duk abin da aka faɗa ba zai yarda ba ba ruwan da Allah ba ruwan da abin da to wallahi khabusa kenan amma baladu tayyib ya kurji na batu bi idin rabbi duk mutumin da yake na kirki in an yi wa'azi dole zai yi responding da izinin ubangijinsa zaka ga wata kina alkhairi da ta bubbuga a garin wajen ibadu wajen kyauta wajen sadaka wajen ƙara karatun alkurani wajen sauran irin waɗannan abubuwa ta wuce malam da arsalna لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصر لكم وعالوا من الله ما لا تعلمون Allah madaukakin sarki ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi yanzu kuma za mu shiga bangaren tarihi da ba alqur'ani haka yake ko yawa kitabun matani in ya taba nan sai ya taba nan in ya taba nan sai ya taba nan yanzu za mu shiga bangaren tarihi bayan da Allah madaukakin sarki ya ambaci kisan annabi Adam a farkon wannan sura din ai mun karanta kisan annabi Adam ko wa ma ta'allaqu zalika da duk abin da ya dan fara dangane da wannan kissa wa ma yatasul bihi da abin da yake saduwa da shi wa farra minhu da abin da yake rasantuwa daga gare shi shari'a ta'ala yanzu Allah maɗaukakin sarki sai ya fara shiga fi zikir kisatul anbiya'i ambatan kissosin annabawa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata gare su al'awwal na farko fal awwal sai na biyun sa al'awwal fal awwal balarabe ce daga na ɗaya sai na biyu sai na uku sai na hudu shine ma'ana al'awwal fal awwal haka suke faɗa ko yau وابتدا بذكر نوح sai ya fara da ambaton annabi nuhu alaihi salatu wasalam fa innahu awwalur rasul domin nuhu alaihi salatu wasalam shine farkon manzo ba aka Allah wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi ila ard ila al-ard zuwa gaban kasa ba da adam bayan wato kenan annabi adam alaihi salatu wasalam adam malam ya tafi cewa nuhu shine manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya aiko bayan annabi adam alaihi salatu wasalam Muhammad bin Isa yake cewa walam yarka nabiyin min qaumihi min al'aza babu wani annabi da ya haɗu da wata cuta da matsala da kisa da sauransu misalin nuhu a cikin annabawa misalin irin abin da annabi nuhu ya fuskanta ma'ana wannan shine babu wani annabi a ban ƙasa da ya fuskanci matsala a gurin mutanensa sama da irin matsalar da annabi Nuhu ya fuskanta wato kenan a gurin mutanensa haka ne ko illa nabi ya kutila sai dai in annabin da har aka kashe shi domin an kashe wasu annaba ko farikan kazabtun ko farikan daktuluna to in dai ba annabi kashe shi aka yi ba to bai hada da matsala irin shi annabi Nuhu alaihi salatu wasalam wa kala zai turrakashi inna masu mai nuhan likasarati ma naha alaihi aw ma naha ala nafsi wai an kira shi da suna annabi nu saboda yawan nishi da yake in ka ce na in ka ce na naha ya nuhu nauha wato ke da nishi kenan za a daka shi a daka shi a daka shi ya faɗi ya soma yana nishi da ƙyar daga nan aka kira shi da suna nuhu ma'ana mai yawan wato kenan nishi saboda azaba wa garkana bana adam alayhi salatu wassalam ila zamanin nuh da tsakanin annabi adamu da zamanin annabi nuhu alayhi salatu wassalam ya kasance an samu asharata kuruni karni karni guda goma daidai shekara 100 sau goma kaga an samu shekara dubu kenan kulluhum alal islami duk wa'annan karnoni suna nan akan musulunci qala abdullah ibn abbas Allah da Abbas wa garbu da waninsa suka ce wato kenan a cikin malaman tafsiri suka ce wa kana awwal man ma ubidat al ansar al asnam farkon gunkin da aka fara bautawa a ban kasa anna qauman salihina cewa an samu waɗansu mutane wanda suke salihai matu sai suka mutu fa bana qaumahum alaihim masajida sai mutanensu sai suka gina masallatai mana manya-manyan malamai manya-manyan bayan Allah masu karantarwa ko misali a garin nan akwai babban malami yana karantarwa a masallaci a jalam haka dagauda haka fataskun haka haka haka ruruwa to wayannan mutane da suka mutu kowa in ya mutu a inda aka kabarinsa sai a gina masallaci a wurin ko kamar da ake ainihin a najeriya ma na ko masallacin murtala ba abin nan ba ai a ga kabarin murtala a wannan wurin yake ai ga kabarin murtala ga masallacin juma'a kwan da meme ana kiransa masallacin murtala a kan da sauransu wani lokaci za ga wasu malamai sun mutu sai mutane su ɗan ƙaramin masallaci a gurin to wannan abin da ya fara faruwa kenan mutanen kirki ne bayan Allah sun karantar da addini sun bar duniya mutane saboda shauƙinsu sai su gina masallaci wato kenan a gurin wa sawaru suwaran suwar ulaika sai su yi gunkin wannan malamin ka malamin yana zaune da karantarwa sai a gunkinsa sai a zo a ajiye wato kenan a cikin wannan masallaci ba don komai ba da ya tazakkaru halin don a rika tunowa halinsu mun gane wannan yawwa shi yasa kullum wasu malamai suke yaki da bid'a da abin da zai kawo sabon abu da abin da zai iya kawo matsala a mazhabar malik akwai a cikin ka'idar fiqh akwai abin da ake kira asad lidhari'a saddan lidhari'a shine a kange in an ga wata kofa ko da yanzu bata munana ba amma malamai sun fahimci cewa in ta tafi ta tafi ta tafi za ta bunƙasa ta fitar da wani abu daban sabo kuma a gaba daidai lokacin da waɗannan ba sa nan to sai a hana shi kawai bakin amma hana kawai shi kenan to shi kenan amma daina shi kaga ba zai haifar da wani abu wani ana kiran sa saddan lazzariya to su wannan sun yi ne don su rika tunowa halin waɗannan mutanen wa ibadatihim da kuma ibadunsu da karantar wanda suke yi me fa ya tashabbahu bihim sai zama sun yi koyi da su ai in kana kallon alramma malam wani ko shek wani za mu rika tunowa mu rika kokarin dagewa to wannan shine niyya ta farko wallan ma tsala zamanu lokacin da lokaci yayi tsawo ji'ilu ajsadan sai aka sanya su zama wato kenan gangan jikuna ala tilka suwar wato da farko kotuna aka yi kenan hotonsu aka yi amma da tafiya ta tafi sai aka mai da su gunki an sa musu gangan jiki a cikin wannan wannan wannan hotunan kenan ko yau Allah mata ma da zaman ana tafi zamani zamani zamani zamani ko abadu tilkal asnami sai aka zo ana bauta ma wannan gumakan wasan muha bi asma'i ulaika salihina sai aka kira su da sunayen wa'annan salihin zana ta gunkin malam wani gunkin malam wani zana ta malam wani ma kawai malam wani malam wani malam wani saboda su na farko sun yi iyaka inda suka tsaya sun mutu sun bar duniyar nan wasu sai suka zo suna neman tabarruki da su su ma sai suka tafi wasu kuma sai suka zo suna bauta musu suna bauta musu a wannan da wanda sunan wannan salim su ne wato kenan akwai wat babban malami ne mai ilimi mai karantarwa akwai suwa shi ma babban malami ne akwai yagus shi ma babban malami ne akwai yauk shi ma babban malami ne akwai kuma nasir wayannan manyan manyan malami ne don haka falon mata fa kamar amru lokacin da al'amari ya kumbura ya kakura bauta ta koma kuma an daina bautar Allah yanzu waɗannan malaman ake bautawa da sunan neman tabarruki ba sallallahu subhanahu wata'ala sai Allah madaukakin sarki ya aiko godiya ta tabbata a gare shi da kuma baiwa sai ya aiko rasulahu bawa su shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam fa amarahum bi ibadatillahi sai ya zo sai ya ce musu ku bar bautan gumakan nan komo bautan Allah madaukakin sarki wa da shi shi kadai la sharika la babu abokin tarayya a gare shi fa kala sai yake ce musu ya qaumi ibadullah ya ku mutane na ku zo ku bauta wa Allah madaukakin sarki malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta koma bayansa gairuhu anan bi ma'ana ma'abu saboda gairu anan tanubu mana ba ma'a wai ba ku da wani abin da za ku bauta masa tare da Allah madaukakin sarki kuna bauta Allah kuma kuna bauta wa wani Allah kaga ba zai yi ba saboda ku dena suka ce ba za su je da baitin in fa inni akafu alaikum azaba yawmin azim wallahi ina jiya muku tsoron azaba ta wata rana wanda take wato kine mai girma ai min azabi yawmin qiyama ran azaba ranar tashar kiyama ina jiya muku idan laqitum Allah ta'ala idan har kun je kun hadu da Allah madaukakin sarki wa antum mushrikuna bihi alhali kuna masu shirka da Allah madaukakin sarki ina jiya muku tsoron wannan rana saboda haka ya ja kunnan su ya musu gargadi akan wannan lokacin qalal walad min qawmi manya manyan gari a cikin mutanansa ko yawa ai aljamhur wa sadat na farko da majority din mutanen gari da kuma shugabannin gari wal qadat da kuma su ma shugabanni in an ce sadat shugabannin gari qadat kuma kwamandodi wanda ke in wani abu za a yi masu ne suke da karfin da za su je sarkar wal kubara da kuma manyan manyan malamai qal inna ata'ana sadatana wa kubara'ana sada shugabanni kubara manyan manyan malamai saboda haka duk waɗannan da manyan manyan malaman garin wanda su yanzu ta hanyar wannan bid'a suke cin abinci ta hanyar wannan bautan gunki suke cin abinci to wa'ina sai suka ce a'a a'a a'a banu ina da za ka fi zalalin mutu wallahi muna ganin ka cikin bata wanda yake mabayyana ka da kenan yanzu al'amari ya canja ya zama saral ma'arufu munkaran abin da yake alkhairi yanzu shine abin inkari yanzu yana kira su ga tauhidi saboda an samu yin abin nan ko fatala alaihim al'amadu fa kasab qulubuhum an samu tsawon lokaci ya zama lokaci ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi har zuciyarsu ta je kashe abin da da ba a yi sai za zama shi ake yinsa abin da za a ke kyama yanzu ba a kai har ma ya zama shine aikin alkhairi ne ta haka yanzu nuku shine yake akan bata inna da haka fi zalalin mubin muna ganin ka cikin bata mabayyani ko me firawo da cewa annabi Musa wa fa'alta fa'alta wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin wai firawo ne yake wazi annabi Musa ba nan ka zo kai tsayar da kaga dama yi ba eh ai kana cikin kafirai ma annabi Musa da kafiri annabi fir'auna ne musulmi saboda mai al'amari ya canja har an manta da aikin alkhairi to abin da matsalar ta samu annabi Nuhu kenan alayhi salatu wasalam ai wato mu muna ganin ka fi da awatika iyana wannan da'awa da kake mana kana kiran mu ila tarki ibadatu hadhihi al-asnam mu bar wa'annan hanyoyin wa'annan wato kenan gumakan wannan gumakar mu bar hanyar malam wani mu bar hanyar kai kasan malami za a mata mutanen kirki ko hanyar malam wani hanyar malam wani hanyar malam wani so ne za mu bari kowa ya san su salihan bayi ne da sauransu alati wajadna aba ana alaiha iyayen mu ma da kakannin mu anan muka zo muka same su suna yi wa haka za halin kujjar to wannan dama shine yanayin wato kenan mutane fajirai inna ma yarawna al-abrara fi dalalati kullum fajirai suna ganin mutanen kirki ne a cikin bata kullum haka suke ganin mutane a cikin bata ko yawa wa zara'uhum qalu inna haula'i la dalun mun san da su sai a wani batatu ne inna allazina ajramu kanu min allazina amanu yadhakun su mujrimai kullum dariyar mumini suke yi ko wa zara'uhum qalu inna haula'i la dalun sun san da su kaga wannan batatu ne wa ma su ba yin hafizu ko to hakan nan ne dama cin wannan tace wato kenan sunna wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu wata aya Allah yace kafirai za su ce mu'minai law kana khairan ma sabaquna ilai ai wannan abin da Muhammadu ya zo da shi inda alkhairi ne wai da mutane ba su riga mu karba ba wannan mutanen maka kina ake magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da cewa a daina bautan gunki a dawo bautan Allah madaukakin sarki a kamo tauhidi sai Abu Jahil yace law kana ma jaa bihi Muhammadu haqqan ko ko haqqun da abinda annabi Muhammad ya zo da shi gaskiya ne wallahi ma sabaquna ilayhi ba za su riga mu gane ba ba za su riga mu har su riga mu fahimta su riga mu abin nan ba har yace afa tasbiqu na zanir irrishri yanzu su zanira ne za su riga mu fahimtar gaskiya zanira ma a cewa a rasa wanda zai gane gaskiya sai zai zanira ne za su gane gaskiya ai ba zai yi ba to kaga irin nasu kenan law kana khairan ma sa gura wai zalma ya tabi bihi tunda ba su samu karbuwar karbar shari'a da wannan abin da annabi ya zo shi ba in dai ba su shiri ba fasa ya kuluna hada ikun kadim to sun za su ce wannan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to abin da ya faru da annabi nuhu alaihi salatu wasallam wato kenan a baya kenan ila ga da zalika ayoyi ta tsaka akan wannan annabi nuhu abin ya tawo ida mishi ida mishi sai ya ce musu ya kome da sabi zalala wallahi ba akan bata nake ba ya ku mutane na tabbas ba na akan bata walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni manzo ne daga ubangijin talibai ai ma ana dalil ni ba batacce bane walakin ana rasulu amma ni manzo ne mai rabbil alamin da ubangiji ta kai shine rabbul kulli shay'in wa malik ubangijin komai wanda yake shine ya mallaki wato kenan komai kuma ba ma komai bane na zo ne uballe ku risalatu rabbi na zo na isar muku da sakonnin ubangiji na ne wa ansalu wa ansalu kuma in muku nasiha nuna muku dalla dalla wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ko saboda haka ya rage na ku wala bin Allah ma da kuma tabbas ni na san wasu abubuwan da baku sani ba dangane da al'amarin Allah ba da kuke sani da haka shi yasa nake kiran ku nake nuna mu kaga wannan wato kenan shine sha'anin manzanni dama sun kasance su nasu isarwa sako ne kuma a cikin fasaha da nasiha wato kenan haka kuma kullum ya kamata wato kenan masu yin annabawa su ba su dauki wannan su yi nasiha su nusar da mutane wanda Allah ba da kirgin gida da shi kenan wanda kuma bai ba to shi kenan bayan da ka iya da shi to mu je malam
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين Allah madaukakin sarki ya ce yana ba mu labari dangane da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam saboda sun nuna ba za su karba ba sun nuna shi bacacce ne sannan inda gaskiyar nema ba daga gurinsa ya kamata ta fito ba shi ne ne kan dan gidan wani ne sai a faɗi asalinsa a yi dariya a ce abin nan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce in gaskiya ne laula nuzul alquran ko ala rajulin min qaryatin ari me yasa in gaskiya ne alqur'anin bara a saukar da awana ba da yake gari kaza kaman asibin wa'il ko kuma wani da yake gari kaza saboda manyan manyan mutane in gaskiya ne alqur'anin me yasa ba ko kuma a'a me yasa ba za a tura shi tare da mala'ika ba yan gaskiya ne ko ma abin da sai manzanci sai a baiwa ne to wannan matsala ita ce annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya fuskanta to haka sai yake ce musu awa ajibtum yanzu kuna mamaki ne ai ala ta'ajabu min hadha ba ku wato kina mamakin wannan mutumi fa inna hadha laysa bi ajabi wannan lamarin fa ba abun mamaki bane an yuha Allah ya zama Allah madaukakin sarki ya yi wahayi ila rajulin minkum zuwa ga wani mutum daga cikin ku rahamatan bikum dan ya jikan ku ba abin mamaki bane Allah zabi ɗaya daga cikin ku ya masa wahayi shi kuma ya muku bayani ku gane kuskuren ku sai ya zama ku rahama wato gidan a gare ku ko wa lutfan ya zama tausasawa wa izanin da kyautatawa ilaikum zuwa gare ku liyanzirakum dan Allah madaukakin sarki ya yi muku gargadi ولتتقون نقمة الله don kuma ku kare kanku daga sharrin azabar Allah madaukakin sarki wala tushriku bihi ya zawa ku shirka shi ba la'alla ku turhamu idan kun bi wannan la'alla Allah madaukakin sarki sai muku rahama sai muku rahama amma abin mamaki shine ba kazzabu sai suka kare tashi ai tamado ala takzibi suka ci gaba da kare tashi suka ci gaba da kare tashi wato kira a wannan wa mukhalafati suna saba masa duk abin da ya fada sai ba haka za a yi ba duk abin da ya fada sai ba haka bane ba gaskiya bane wa ma amana ma'ahu babu wanda ya imani da annabi nuhu minhu daga cikin su illa qalilun sai mutane yan kadan kamar yadda nasi alqur'ani yazo yake cewa fa an jayahu wallazina ma'ahu fil furq da kashi sai muka tsayar da shi muka tsayar da mutanen da suke tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam wato kenan a cikin wannan kwale-kwalen wagargana ladina kadabu bi ayatina wanda suka kare ta ayar mu sai muka dilmiyar da su kenan kullun akwai abin da ake kira gwagwarmaya tsakanin mutanen masu gaskiya da wanda ba masu gaskiya alladina amanu yuqatilu fi sabilillahi walladina kafaru yuqatilu fi sabilillah to dole za a yi wannan itikaf tsakanin su dole za a samu friction a tsakani gogayya yawa amma da mu karshe Allah madaukakin sarki yakan ba taimako a manzanninsa inna la nansur rusulana wallahi za mu taimaka mu manzanninmu wallazina amanu da suka yi imani da su za a yi kam za su sha azaba za su sha wahala kun ga tun da farko muka ce babu wani annabi inda ba annabin da aka kashe ba annabin da kishi ya sha wahala amma ya sha wahala amma daga ƙarshe Allah ce fa an jaina sai muka tsayar da shi to kaga su kuma fa ƙarshen su kuma suka ce sadaka nan kaman ana karantar da mu cewa duko kowar da batta da riba karka yi ta karka yi ta duko kowar da batta da riba bai rikicin da baya da riba karka yi shi duk abin da daga ƙarshe saboda inna ma yu'tabar bil aqiba ƙarshen lamari shi ake abin da sama kuma duk ƙarshen yana komawa zuwa ga gaskiya ne saboda duk abin da babu gaskiya a cikin zakar ka yi shi wata rana sai ya zama walakanci wata rana sai ya zama kunyata wata rana sai ya zama tozarta wata rana sai ya zama halaka ma amma in akan gaskiya kake duk azaba duk wahala kuma ƙarshen kyautar gaskiya ita za ta yi kai to ran da ta yi kai kuma shi kenan nan kuma kai ne wata kenan ka ci nasara a cikin wata kenan wannan gogayya to mu je ko ko an samu
وإلى آد نكاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنريك في صفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana kokon da aka yi tsakanin annabi Nuhu da mutanensa sannan sai Allah madaukakin sarki a garkanin da na karbu bi ayatina wanda suka kare ta ayoyin mun dilmiyar da su wato kenan a cikin ruwa lokacin da aka kawo wato kenan ruwan tufana sai ya ce innahu kanu qawman amin su mutane ne suke makafi ba su ganin gaskiya ballantana su fahimce ta to sai kuma shiratu zuwa ga kissar annabi da ya zo a gaba wai la adara kawo kuda adawa su ma mun aika musu da dan uwansu annabi me yasa yake dan uwansu jininsu ne dan garinsu ne ma'ana mutum ne dan uwansu wasu suka ce dan dan baffansu wasu suka ce dan uwansu a gari wasu suka ce dan uwansu a kabila kabilansu ko saboda ba ma aikowa manzanni illa mai bil lisani qawli duk annabi da za a ko Allah ya aiko shi da yaran mutanansa li wa yana lahu dai musu bayani to haka adawa ma ba bako muka kawo musu ba kamar da mutanen nuhu ba bako muka kawo musu dan uwansu ne sadaka su ma adawa mun kawo musu wato kenan dan uwansu kuma irin da awan da annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya zo shi ma yake qala ya qaumi ibadullah ma lakum min ilahin ghayr ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani ubangiji da za ku bauta masa tare da Allah madaukakin sarki Allah shi kada yake gare bauta masa afala ta ta kula yabu kan tsaron Allah madaukakin sarki ba ai ij'al bainakum wa bain azabillahi alqa ku sanya shamaki tsakaninku daga karfa ku mutu a cikin wannan yanayi ku haɗu da azabar Allah ba da kuke sarki qalan wala alladhina kafaru min qawmi amma shugabanni wanda suka kafirta a cikin mutanensa sai suka ce masa ina ina la raka fi sabaha ai wannan abin da kake magana wauta ne ba wauta ne mun ban da wauta ba ya za a yi a ce mu bar abin da muka samu iyaye da kakanni shi yaushe aka yi shi ma tukunna da zai zuyi shi aka haife shi ni ba dan gidan wance bane sai a faɗi sunan mahaifiyarsa ai uban sa ma lokacin da ya zo garin nan kaza kaza ko uban sa ma lokacin da yana yaro kaza sai a kawo tarihi dan a kautar da hankali ko sura ka sace inna la naraka bisa wa muna ganin ka cikin wauta kai wawa ne baka san abin da kake ba kai bari ka jima wa inna la zunka bin kazin ƙarya ma kake ba wani Allah da ya aiko ka ku ji yaro ba yaushe kaza kaza kaza kaza yauwa ayatalin ya kamata ce su zanna su yi nazari da su fahimci menene gaskiyar abin da yake tafiya da kai kakan haifi ɗaya fi ka arziki kakan haifi ɗaya fi ka ilimi kakan haifi ɗaya mulkin da baka yi ba duka wannan yana iya faruwa ko qala sai ya ce musu ya qawmi laysa bi safaha babu wata ta tare ni ya ku mutane na walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni manzo ne daga Allah madaukakin sarki ubangiji ta kai Allah ne ya aiko ni in zo na gaya muku ku daina bautar gunki ku daina bin wani ba Allah ba ku kadaita Allah ba ku sarki a wani ba wa alaikum salatu rabbi kuma na zo ne danna isar muku da sabon ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko ni da sakonni shi yasa ce risalat sakonni kala kala ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza wa ana lakum nasirun alim amin ne din nan wallahi mai nasiha ne a gare ku ni mai nasiha ne a gare ku ina gaya muku gaskiya ne kuma ni aminun amintacce ne a gare ku wallahi ba zan muku ƙarya ba abinda na faɗa shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakonsa na farko da aka ce fasda bi ma umar wa arid anil mushrikina aka ce yanzu ka bayyana abin da aka umarce ka kawai ka je ka fara sai tare mutanen makka akan dutsen abu abu kubaisi sai ya tara suka taru da suka taru sai ya ce musu innar ra'ida la yadhibu ahla wallahi law kadhabtu an-nasa jami'an ma kadhabtu walau garabtu an-nasa jami'an ma garabtu yace musu dan gangane in za a yaki kuka tura wani je muku gangane dan ya zo muku da labari baya ƙarya a mutanensa in ya zo gaskiyar lamarin zai faɗa muku don ku san shirin da za ku yi don ku ci nasara yace musu na rantse da Allah in zan yi ƙarya a mutanen duk duniyar nan ku ba zan muku ƙarya ba in har zan yi ƙarya kuma da sun shaide shi baya ƙarya sai ce in ma zan yi ƙarya to ku dai ba zan muku ƙarya ba kuma in zan ruɗi mutane a duniyan nan wallahi ku ba zan ba zan ruɗe ku ba to ga yanda abin ki ce kuma wallahi sakon da nake shine la tamutunna kama ta namu yanda kuke kwantawa baccin nan haka za ku kwanta da sunan mutuwa wala tub'asunna kama ta sai kuma wallahi za a tashi ku ranar tashin kiyama kamar da kuke farfawa da wuri kuma lamarin ɗaya biyu ne imal da to imal na ko dai gidan wuta ko gidan gidan aljanna nan ne makoma to ga abin da sakon da yake zo shine ku bauta wa Allah madaukakin sarki ku daina ku daina bautan gumaka take sai Abu Jahal yace kufu an hadha rajul wallahi wannan ku kame shi ku maganin sa in ba haka ba wannan bitan za ta fantsama ba sai inda za ta tsaya ba mutane ba su yi magana ba sai ta yi sai same shi ce taballaka ali hada jama'atana ali hada jama'atana miskin da kai yanzu dan wannan ka tara mu dan wannan ka tara mu sai ka hanya zai tafi sai ga aya ta sauka tabbat yada abi lahab wa tabba ma azna an maluhu wa ma kasab to saboda haka annabi hudu yace wa mutanansa wa ana lakum nasihun amin ni ma amintacce ne mai nasiha ba zan faɗa muku ƙarya ba kuma wannan shine dabi'ar annabawa ba sa ƙarya ba sa ha'inci kuma wato kenan ba sa yaudara wannan kuma shine dabi'ar mabiyan annabawa mabiyan annabawa ba sa ƙarya ba sa yaudara ba sa kuma wato kenan ha'inci awa jibtu an ja'akum zikrun min rabbikum ce alasan da za a ko sai kai alasan da a to mamaki kuke yi ne dan gargadi ya zo muku wato kenan daga hannun wani mutum a cikinku ai ba abin mamaki bane dan Allah ya aiko wani mutum a cikinku linzirafin da zai muku gargadi dan haka ku yi hakuri ku fahimci abin da nake faɗa saboda ku bi waskuru ala Allah haka ne a waskuru iz da ala kun kula fa ku tuna fa Allah madaukakin sarki shine ya sanya ku kalife min ba da qaumin bayan mutanen nan mutanen nan mun faɗa Allah ce fa agarabna ko mun halakar da su sai dai ‘yan kaɗan da suke tare da annabi Nuhu wanda suke wa'anjana wa asa haɓar safina da shi da mutane suke cikin kwale-kwalen nan mun tsere da su to wa'annan muminan da suka bi annabi Nuhu ‘yan kaɗan ɗin su ne ba suka zo suka zauna suka ci gaba da bautar Allah suna tafiya suna haihuwa suna hayayyafa suna hayayyafa su na kirki kirkin zamanin annabi suka mutu ‘ya'yansu suka taso aka ci gaba da bautar Allah madaukakin sarki da aka sake tafiya sai kuma barna ta fara shigowa sai bid'a ta fara bid'a take fara shigowa cikin addini da bid'a ta fara shigowa sai barna ta fara shigowa shikenan gaba da su ma sai suka koma bautar gunki kamar yadda wancan mutane abin ya faru sai ta Allah ai Allah madaukakin sarki ya sanya ku kalifai bayan mutanen annabi bara ku tuna wannan ba ni akan me aka halaka mutanen annabi ne ba kan bautar gunki bane yanzu kuma za ku zo kuma kuna irin wayannan abubuwa din wannan fa ni'imar Allah ne kun fito a cikin zuriyar mutanen kirki duk mutanen kuma biyan annabi iyayen ku da kakannu mabiyan annabi Nuhu alaihi salatu wasalam wa zalakum sannan Allah madaukakin sarki ya kare ko basdatan a wajen shimfiɗi fil khalqi halitta halittar ku Allah ya yi ta makekiya kowane ba ba ade daya babban mutum ne Allah ya yi su manya-manya ko wani ba ni'ima ne na Allah madaukakin sarki ba ko waskuru ala Allah idan haka ku tuno fa ni'imomin da Allah madaukakin ya daga diga musu daya bayan daya daya bayan daya bayan bayan daya idan kun tuno ni'iman da Allah ya muku lalakun tuhu la Allah za ku iya samun rabota domin kamar ba ku gane cewa Allah madaukakin sarki ya muku wato kenan rahama ba ta haka yana da kyau mutum ya riga tunawa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa Allah ya sifata mumini da ke inda yake cewa rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya har addu'a yake Allah madaukakin sarki ka kimsa mun a cikin zuciyata ka sa mun auzi'ini ka sa mun a cikin zuciyata in rika maka shukura akan ni'imar da kan kai har ni'imar da ka iyayena ma Allah ka kimsa mu wal amal salihan ka Allah ka samu a cikin zuciyata na rika yin aiki na gari wanda yake yardadde a gare ka ni na tuba na koma zuwa gare ka kuma ni ina cikin musulmi to ka gani wannan shine wato gidan tafiyar su abinda kuma yake kiran su akan sa kenan wa zarakum bil minan واذكر على الله لعلكم تفلحون تم جمالا
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برامة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Allah madaukakin sarki sai ya ce bayan ya musu wannan magana kalu sai suka kira shi suka ce masa nuhu waye sunansa hudu ya ce na'am suka ce ajita na lina abdullah wahada yanzu kai ka zo ne wai ka kiraye mu bauta wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai wa nazara ma kana rabu da aba'una abin da iyayen suke a bauta mu mu bashi yanzu so kake yi kenan kai haka kake so a daka bayinta bauta Allah guda ɗaya ton duk yawan allolin nan namu duk ai watsi da su a bar abubuwan da muka gada iyaye da kakanni haka kake so yace haka nake so tabbas haka nake so sai suka ce to fatina bi mata ina yin sunne min as-sadiqina ba ka ta za a azaba ba mu bauta ba ita a kawo azabar a kawo azabar ba za mu yi ba ba za mu ba a kawo azabar wuyan wuta ta zo ta kona mu ka san dan adam idan ya sha ta dubu wani lokaci aka yi mutanen baka suka ce rabbana ajjala rakitana qabla yawmil hisab ba ma sai an je lahira an yi sabi ba a yau muke so a kawo ta a yau yau din Allah ka gaggauta kawo abina a wani lokaci ba suka ce masa suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsallake annabi suka ce ya Allah in dai wannan abin da Muhammad ya zo da shi shine gaskiya to to ka mana ruwan tsakon kwanin azaba famtir alaina hijaratan min sama kai mana ruwan tsakon kwanin azaba ba za mu yi ba au itina bi azabin alimi ko kuma ka zo mana da azaba mai rade ba za mu yarda ba to su ma annabi hudu alaihi salatu wasallam abinda suka faɗa masa fatin nabi mata nan kake min sadi in dai gaskiya da da kake bara to a zo a kawo din a kawo kawai ka san mutum ya jahilci a wani lokaci a bazala ne ana manta na tun sabiti sabin muna form a secondary school za ka zana irin dan musayya tsakanin yaran nan muna to a wani wani basaye muna ce masa fastadir a da kala aka ce tsab addinin kirista ba shi ne gaskiya ba addinin musulmi abinda yara so musulmi suka kwari suka kare kansu shi kuma haushi ya kama shi a cewa addinin kirista ba gaskiya ba kawai daga hannu ta Allah kawo azaba kawai yanzu eh in ce ba kirista ne gaskiya ba yanzu Allah ya madaukakin sarki kawo azaba kawai shi to yake ma a tada kiyama kawai yanzu a tantance waye mai waye mai gaskiya wallahi addu'a ya daga wani yayi ya raba garani kamar mu yace Allah ba daga zaki ya tada kiyamar ma yanzu yanzu ai kuwa daga da kurkure eh to haka ne قال سعد بن نوح عليه الصلاة والسلام النبي هود عليه الصلاة والسلام يقول قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب حقيقة دتينا عذابا da fushin Allah wa ɗaukakin sarki ya riga sauka kan kuma tun da yanzu sun riga sun je go no go area kuma sun yi final judgment a kan su cewa ba za su yarda ba ko azaba ce ma ki zo ta yace to azaba ta sauka kuwa da fushin Allah wa ɗaukakin sarki ya sauka kuma a tujadiluna ni fi asma'in samaitu muha antum wa abakum wannan kuma kan da ku kuka sassaka su da ku da iyayenku kullun sassaka ku ki ara ara ku yi gunki da naku da na iyayenku kuma yanzu ku zo kuna jayayya da ni akan su ne Allah ku ne kuka yi su ba ko ba ka nabi ran ya fada ba alaihi salatu wassalam ya ce a hal yanfa'unakum aw yadurrun ko za su amfane ku ne ko za su cutar ko ko yasma'unakum in tada'u in kun kira su za su ansa ne ku ne fa kuka sassaka gumakan da hannu kuma ku zakuce su ne ubangiji su ne ubangiji ne to ka lura yanzu ko duk abin da ake koma bayan gaskiya za ka mutane su suka tsaya suka tsara sannan kuma sai su zo su doge wato kenan a kansa antum wa abakum wa nazala Allah bi hamin sultani Allah bai saukar da hujja akan wannan ba babu wani hujja dan haka fantaziru tunda kun dauki judgment na karshe ku saurara ku jira in ni ma ku mina mutum ni ma zan jira da ni da ku ku jira mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai dan dama ne dan sako ne mu ga abin da zai yi amma daga shi sai Allah ce mai fa anje na sai muka tsayar da shi wallazina ma'ahu da ɗan kaɗan ɗin da suka yi imani da shi muka tsare da su su ma bi rahmatin minna ta hanyar jin ɗaya da gare mu wa ka ta na dabirar lazina ka kazzabu bi ayatina su kuma sauran da aka halaka su gaba ɗaya yanzu sun bar ƴaƴa sun bar shikoki sun bar zuriya an yanke ta kit shine qata'a na tabira ladina kazabu bi ayatina mun yanke bayan wanda suka yi suka kare ta ayoyin yanzu ku lura ba a makka ko madina ba a najeriya nan maza ka wasu mutane suna nasabta kansu su ahalin baiti ne su sharifai ne saboda kokarin nasabta kansu da annabi sallallahu alaihi wasallam balla da zaka je makka da sauransu amma kafir maka cewa su ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu ma mu huda ƴaƴan ma mutuwa suke da haka baki da baya Allah ya ce musu inna shani aka huwa al-aktar duk wanda yake laifata ka shine mai yankakken baya dan Allah ku tabbata yanzu wanda yake cewa mu ne zuriyar Abu Jahil ko muna zira abu lahab ko wale da dan magira babu hatta yayan da suka musulunta jingina da zaka da iyakansa ne sai da ka jarata ni ne zuriyar Khalid bin Walid amma ba zai dace ni ne zuriyar Walid dan magira ba to haka nan ne Allah ce sai muka yanke zuriyar su wa ma kanu mu'minina ba su kasance ba su imani ba tunda ba su imani ba to shikenan zuriyar kuma anan za mu dakatar da ita ونكتفي بهذا القدر ونتوكل على الله abin da kuma daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa ya sa mu aiki da shi abin da mu kuskure Allah madaukakin sarki gane da mu kuskuren sannan Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara an ba ni labarin cewa karatun da muka yi jiya bai dauku ba to maimakon mu koma ko muna bukatan sa saboda ana tura mana a net sai muka share bayan azumi za mu ware rana daya a sake maimaita shi Allah ta'ala